ne wazahar ma mana zahar baya wa ainul ilmi wal asr ilm ilmi asr zamani ko lokaci ko wa ghainul ghusni wal ghadar ghusn reshe ghadar yaudara Allah ya tsare mu sai wafa'ul faqri wal fajr faqr talauci Allah ya tsare mu fajr an san alfijir ko hasken nan na farkon safiya hasken farkon safiya wani mawaƙin larawa ya ce wai ya ce wai fala tahkum bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'in fajrun kazubu fala tahkum bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'in fajrun kazubu kada farkon yanayin abu kafin ka tantance shi yaudare ka dan alfijir din da ke fara fitowa ba na gaskiya bane fa awwalu tali'in fajrun kazubu alfajir ayan sa alfajir ko wa qaful qalb qalb ko ya san qalb zuciya sai wal qabr qabr Allah ya sa na mai haske amin wa kaful kalbi ko kalb kare wal kasr kasr yawa al kasru shine mene yawa da sa'u amma al kasru da sinun fa karyawa tamil walamul layl dare ko wal lawn layl dare lawn launi wa mimul mulk wal mahar mulk mulki mahar sadaki in ji hausawa ko sai wa nunun naumi haka ne wa nur naum bacci nur haske wa wawul wazn wazn au sai wal witr witr mara in ji hausawa haka ne kuwa wa haul hadmi hadm rushewa Allah ya tsare mu sai mene wal hajr al hajr shine kauracewa sai mene wa ya'ul yaumi wal yusr al yaum yini ko rana yusr sauki Allah ya sauƙaƙa mana gaba da wayannan kalmomi idan aka rera da waƙe kaga muna da akalla kusan hamsin da za su zauna a kwakwalwa idan dai harfan nan guda ashirin da takwas ne ashirin da takwas sau biyu kuwa ai zai ba mu kusan hamsin da nawa kenan hamsin da shida ashirin da takwas sau biyu akalla hamsin da shida to kaga akalla dai kusan ana da hamsin da shida a nan can bayan an yi shi da kyau ana da kusan ɗari da wani abu idan ka haɗa zai baka ana da wasu sun maimaitu wasu ba su maimaitu ba za a samu kusan kalmomi ɗari da hamsin aƙalla kalma nawa ɗari da hamsin da ke da sunaye da suke da alaƙa da yau da gobanka da za ka iya magana da su idan nan suka zauna sai kuma abu na gaba duwai nan wai ba idan an yi sa nan an gama ba ne akwai darasin da za a mai da su yadda za a koyi magana da su a ciki amma duk nan shimfiɗa ce ta a ɗan tara wani abin kirki kafin a fara shiga darasi yadda ya kamata kuma duka duka littafin darasi goma ne a ciki ina ko tara ne ma ina jin darasi tara ne a ciki kawo ko duk da ya gantalin rashin samun daman yi a shekara a ce dai za a yi masa shine a shekara ɗaya ina jin ya kamata a gama darasi goma kaga za a gama za a maimaita za a ƙara tabbatar da an fahimta yadda ya mene yadda ya kamata kuma ba a da buƙatan fiye da wannan ga wanda zai fara gaskiya koyo fiye dai da abin da ke cikin nan ba shi da bukata shi yadda yake da bukata abin da ke cikin nan sun ishe shi samu kalmomi ya sami zai sarrafa su kalmomin ma kala uku kalmomin sunaye sai kalmomin wakilan sunaye sai kuma kalmomin abin da suka shafi kaman irin nuni da masu kama da shi wanda suna yawan faruwa sai salon tambaya da salon ba da amsa wanda za su gina shi gwargwadon hali a iya musanyen magana daga nan kuma sai dan yunkurin dan hada abin da zan iya faɗi nawa ko dan yaya dai gashi dai dan dan dai tatas ni ma zan iya magana an fahimci wannan to duk wannan durbar zai iya samu idan an ba mai da kyau daga nan sai abdoma'ir sune wakilan suna mun gansu ko abdoma'ir muna da irin su ana nahnu anta an gani na biyun ku kalla ku ga anta shi ma amma ku mai da shi kasa zai zama anti zai ba da ke kun gane wurin na biyun za ku ga anta na biyu shi anti ya kamata ko sai antum ku za ku ga na sa biyu a ciki ko sai nahnu me a sai antum ku za ku ga m da z maza ko sai antunna ku suwa kenan mata sai ayyuna wannan mu da Hausa wannan mu wane kenan a cikin mu an gane Hausa ayyuna turid wane a cikin mu kake nufi ko kake so an ga Hausar kuwa sai ayyukum ayyukum ya ci ni bi kaza waye cikin ku zai je zo min da abu kaza ayyukum an gani ayyukum ya ci ni bi arshiha qabla an yatuni muslimin ayyukum wannan cikin ku an gana wasan ayyuhum an gani kuwa ayyuhum wannan cikin su an gana wasan yanzu zaka yi hada ayyu da wakilin suna ya tantance maka wani sai huwa kun ga wanda ba shi nan ko huwa huwa akhi huwa fi dar sah hiya ukhti hiya fi dar هما an gani kuwa huma idan ce yan uwana ne bi me zan ce huma mene yan uwana bi maza huma ikhwani ikhwani ba ku wuce inda nace ku daya ba ikhwani bi ne koko da yawa ne ikhwani biyu ne koko da yawa ne to da yawa fa to da yawa fa akhun shi kuma ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne to kun ga inda muke da kudin nan duka yana cikin matsalar da ya kamata a ce mun gama da shi a wannan karatun kai ya taimake ka wanda ma za ka ba ya taimake shi ni na san ɗaya akhun ne idan maza biyu ne akhawani akhawani inda yawa ne sune ikhwatun ko ikhwanu kamar yadda ukhtun ɗaya ce ukhtani biyu sai kuma akhawatun da yawa shi ma za mu yi shi dai a karatu sosai za akwai mufrad musanna jam akwai shi a cikin karatun mun zo yin shi duk za mu yi shi za ga duk wannan rudin duk ya mene ya gudu amma dai huma akhawaya yan uwana ne in zan ce yan uwana ne su biyu me zan ce kenan akhawa ba ni ba ya an gane wasar kuwa kitabun ɗaya littafi guda biyu fa kitaba ne ko to nuna ɗin zan cire in sa ya'un ya zama littattafai na guda biyu kitaba ya an gane wasar amma na ce kitaba ni littafi biyu kenan amma na ce kitaba ya littafai na guda biyu kuna gane me nake ta sosai to duk wannan ya kamata a ce ba ka da matsalar su kuma duk wannan ya kamata duk wanda kake tarawa ya zama ba yi da matsalar su to akalla dai zamu zo a hankali ko huma hum hunna sai iyaka an gane hausar kuwa iyaka gare ka kadai ko gurinka da hausa ko sai iyaki gurinki iyakuma an gane hausar kuwa yawwa iyakum iyakunna sai iyahu gurin shi an gani iyaha iyahuma iyahum iyahunna an gani iyaya sai mene iyana haka ne ko sai sai kuma harufan tambaya da aka dan yi misali da su irin su hal shin mata an gani sai shine yaushe ko aina ina haza sai asma'ul ishara su ma idan ba ka natsa an koya maka an nuna maka ba su me zaka dinga ya cikin su haza na nuna abu ɗaya namiji ko to in zan nuna guda biyu zan ce mene hazani da yawa fa haula zan nuna mace daya hadhihi mata biyu hazani hatani hazani hatani menene da da hatani mata biyu mata da haula kun ga daga hazani da hatani suna da bambanci hazani maza biyu hatani mata biyu ta ya zan yi ce wa'innan yan uwana ne mata guda biyu me zan ce da duk shi muke so ya yi sauƙi shi muke so ya yi sauƙi ya zama cikin sakan ɗaya baka da matsala wannan hatani a kawaya zero gwaranci hatani a kawaya gwaranci to amma hatani uktaya na yi daidai? hatani uktaya na yi daidai? tashin ake ta barin ce hazani yanzu maza zan faɗa ko mata? hazani a kawaya dai ba to hatani a kawaya ya yi daidai to hazani uktaya ya yi daidai? tashin aiki to ku bari hankali za mu zo za mu zo hankali a rage rigimar na a daidai lokacin mufarar da musanna da jam amma dai akalla kun ga akwai wa'annan ya mutsin akwai su kuma diya kamata ya zama ba mu da wannan damuwar ana gane me nake ta sosai kuma na haddace kadai ba zai ishe ka gane wa'annan ba kana da bukatar na gane idan muna da haza ko in za mu nuna abu daya hazihi abu ɗaya mace hazani maza biyu ko sai ha'ula'i maza da yawa kamar yadda muke da ha'ula'i mata da yawa ko zaka yaushe za mu ce zaka mun ce haza hazal kalam hazal kalam tawil la ba su tawil wannan kenan yaushe zan ce mai zaka yawwa kenan ka gani hannun wannan zan ce mishi zakal kalam zakal kalam amma da hannun wata mace yake ba za ka zance mata ba zaki zaɗin yana yana nuna namiji kiɗin ne da ita abokiyar magana ta zama mace zakil qalam amma inda yanzu fensin zai zama yana hannun ta ƙarshe a cikin wancan ajin ko a wannan ajin to sai in sa lamun in na so zalikil qalam wannan sai in sa lamun lamul bu'ud dan nuna abin yayi nisa da yawa eh isharar lil ba'id lamul bu'ud kun gana wasar kuwa haza zaka zalika haza zaki zaliki kenan yana nuna ma daya yanzu mutum biyu ne nake nuna ma an gane wasar kuwa mutum biyu nake nuna ma hazal qalam in gashi kusa da ni su biyun haka zan ce musu hazal qalam haza tunda babu wakilin sunansa a jiki zaka na mutum daya amma mutum biyu ne za kumal qalam kuma in yayi nisa sai in ce zalikumal qalam mutum biyu mutane da ne zalik zakumul qalam bai nisa ba amma suna da zalikumul qalam maza zalikunnal qalam mata kuna gane me nake ta sosai sarrafa wa'innan wakilan sunan shi ma sai an natsu sosai ya zama maka jiki kuna gane me nake ta sarrafa sunayen suna matsayin na daya akai su na biyu akai su da yawa sarrafa su tare da wakilan sunan su sarrafa su tare da sunayen nuni din su duka wa'innan sai sun saitin maka sannan maganar ka za ta tsira daga gwaranci amma ba haka ba ka dinga daukan namiji kenan kana ba mace ka dinga daukan ɗaya kenan kana ba da yawa ka dinga daukan biyu kenan kana ba da yawa ko ka haka dai ka dinga ya mutsawa kenan kuna gane me nake ta to wannan assignment din shi na farko kenan zalika an gani ko mutum biyu mutum in abin yayi nisa za mu ce mai zalika ko mutum biyu zalikuma zalikum zalikunna na faɗa daidai sai zuruf lokuta su ma suna da mahimmanci in kana so kai larabci ka san su a kowace rana akwai lokuta kaman guda shida wayanda suke da alaka da kowace rana da magana za ta yi hada ka da su in kai ya faɗin su cikin sauki za ga abin yana tafiyar maka da saukin yanzu misali ai a yau din nan bayan ketowan alfijir ai an yi safiya ko duk abin da ya faru da safen kana so ka faɗe shi ka ce da safe in ka gama tsatsaf sai ka ce duhan ai ka ce sabahan daga safiya ba an yi hantsi ba rana ta dan yi dumi daga lokacin da aka yi hantsi kafin a shiga rana sai ka ce duhan qara'atul qur'an al-karim duhan lakin sallait sabah salat as-subh fajran aw sabahan an gani kuwa sabahan qabla qabla al-shams sabahan qabla al-shams بعد طلوع الفجر صباحا قبل الشمس صليت صلاة الصبح وأخرت لنفسي أن أصلي صلاة الضحى حتى صليتها متى متى أصلي صلاة الضحى نهارا أو عشيا أو ليلا أو مساء صليت صلاة الضحى ضحى كم هكذا كفديش ده وصلي بيو صباحا ضحى وصلاة الظهر متى نصلي صلاة الظهر نصلي صلاة الظهر نهارا وربما نصلي صلاة العصر عشيا ونصلي صلاة المغرب متى مساء والعشاء نصليها متى ليلا ونقول صباحا ضحى naharan ashiyan masa'an laila tana da bukatar wa'annan lokutan sosai wurin tantance lokacin da kai abu da sun zama jiki ba za ka dinga jin tsoron faɗi ba an gane wasar kuwa tambayan mata ba za ta dinga baka tsoro ba an gane wasan za ka yi ansa mata da maza lokaci ɗaya maza fa'alta al-yawm sabahan qara'tu al-qur'an al-yawm sabahan an gani kuwa ba za ta dinga baka wahala ba sa lokaci zai ma sauki daga lokacin da ka saba da sabahan duhan naharan ashiyan masa'an laila kai ya tantance daga nan kuma kaga assignment din mu na gaba sai mu koya maka agogo sabahan fi sa'ati kaza kaza an gane wasar kwa shikenan duk abin da ya shafi zarf baka da matsala da shi zaka iya faɗin abu tarai tarai sosai sosai tarai tarai sosai sosai ba ka rasa ta inda zaka fara ba yau kai zan fara ma tambaya masmuk zubair zubair أنت تأخرت إلى اليوم أو جئت متبكرا تأخرت أو تبكرت لا تكيكو كذا دور يوم إيه دوري متى جئت إلى هذا الفصل متى جئت إلى هذا الفصل جئت صباحا أو نهارا أو عشيا أو مساء أو ليلا وهذا تيما كامل يوشيدو جئت جئت عشيا جئت عشيا جئت عشيا قبل الرابعة أو بعد الرابعة بعد الرابعة بعد الرابعة أهلا ومرحبا abinda nake so in ce shine lokutan suna da muhimmanci a magana kun gane me nake so in ce kuwa in kana so ka rubutu ko kai magana akan abin da ya shafe ka aini daya kuma baka san wa'annan lokutan ba kwama sala zaka dinga yi ka ga me yanda za a yi musayin abin da kai a rana daya kuma baka san yanda zaka sa wa'annan lokutan ba in ka gama zuba mana su gaba ɗaya sai dai mu mu dinga kintata mu ce to ina jin duka wa'annan ka ƙare su da safe ne ko amma in ka iya jera lokutan zai tantance komai zai fitar da shi yanda ya mene yanda ya kama kuma bai kamata tunda ake kawo mu larabci zama yana da matsalan wa'annan ba muna da duhan a sabahan duhan naharan ashiyan masa'an laila idan zan jera su daidai haka za su zama ko sabahan sannan sai a zo yaushe duhan sai a zo yaushe naharan naharan azhar kenan daga nan sai a zo yaushe ashiyan kaga wurin la'asar kenan ko sai a zo yaushe masa'an masa'an mata nadhhabu ila al-madrasati al-islamiyya fi Nigeria galiban ashiyan ashiyan to kun ga wannan abin da kuka yi ba a koyar larabci da shi ba a koyar da shi kar ka sake ka dinga koyar larabci da yin kalma daya kar kuma ka ce wai kalmomin da ka dace su za su ma larabci ka dinga sauraron abokin magana ne da kyau a nashi zaka dinga diba abin da zaka bashi kuma kar ka dinga ansa da kalma daya na'am la ashiyan sabahan ba za ka taɓa iya larabci ba duk in za ka yi amsa ya kai sentence ɗaya kun ji me nake faɗa duk in za ka yi magana ko za ka amsa ya kai sentence nawa ɗaya kan tambaye ku in ce hal fahimna ku ce na'am za ku cuce kanku an gane me ya kamata ku ce na'am fahimna ya kai jimla aiwa hal wasalna al-yawm aiwa ghalib madarisuna ghalib madarisuna sahih ghalib madarisuna fi Nigeria ندخل في المدرسة لنبدأ في الدرس ندخل في المدرسة لنبدأ في الدرس صباحا أو ضحا أو عشيا متى ندخل لنبدأ في الدرس ندخل لنبدأ في الدرس متى عشيا وننصرف إلى ديارنا غالبا قبل المغرب مساء أو بعد المغرب ليلا ننصرف قبل المغرب مساء ننصرف قبل المغرب مساء أو ربما ننصرف قبيل المغرب مساء قبل أو قبيل كركسة قبيل قبل كافن da dan sauran lokaci kowa zai je gida abun shi an fahimci me nace sosai to lokutan suna da muhimmanci sosai duhan an gansu ko daga nan sai